بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sha tara ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da 28 ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha uku a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a cikin tafsirin suratu yunus wanda jiya mun tsaya aya ta goma daidai da awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da awahum alhamdulillahi rabbil alamin wanda ayat tana magana ne akan tasbihi da yan aljanna suke yi da gaisuwan yan aljanna da kuma abu na ƙarshe da yan aljanna za su faɗa shine alhamdulillahi rabbil alamin to yau kuma Allah zai mana bayani dangane da wato ɗabi'a irin ta ɗan adam kullum idan kana son alkhairi kana gaggawar Allah ya baka shi to akwai mutanen da zaka ga bakin su ba shi da kyau suna yawan roƙon sharri a kansu ko su roƙa wa 'ya'yansu sharri to shine Allah ke bayani da ya biye ta bakin ku da ya gaggauta amsan ko amsan sharrin da kuke roƙawa kanku kamar yadda kuke neman alkhairi da gaggawa ai da tuntunan an gama da labarin ku to shine Allah ce walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون عبد الله بن عباس yace wannan aya ta sauka ne akan mutumin da yake cikin fushi sai ya gaya wa ɗansa ko ya ga iyalinsa la'anakumullah wai idan wani abu ya same ka tsakaninka da iyalinka ko yan uwanka sai ka ce Allah tsine muku albarka irin abin da mutane suke ko kuma mutum ya ce la barakallahu fikum ana cewa barakallahu fikum shi kuma yana la barakallahu fikum mutum ya rinka yin mummunan addu'a wa iyalinsa ko mummunan addu'a wa 'ya'yansa kai dai Allah ya tsine ma kai dai Allah la'ance ka kai dai kan mutumin kaza ne irin waɗannan abubuwa da bakin mutane yake rigaya suke faɗa wanda yake ba alheri bane ko mutum ya rinka yi wa kansa sharri da dukiyarsa sharri to shine Allah ce law yu'ajjilu Allahu an-nasa ijabata da'awahum ko du'a'ihim da Allah zai gaggauta wa mutane karban addu'an nan da suke yi wa kansu fi sharri na sharri wal makruhi da irin mummunan abu da suke roƙa wa kansu istijalahum bil khairi kamar yadda suke gaggawa wajen neman alkhairi ai kama yuhibbuna istijalahum bil khairi kama yadda suke son a gaggauta musu alkhairi la qudiya ilaihim ajaluhum ai da an kammala musu labarin su ma'ana an kammala musu komai da mutuwa ta zo musu da halaka ta zo musu shine la qudiya ilaihim ajaluhum ay la furiga min halakihim wa matu jami'an da an kammala halaka su da tuntunin sun mutu irin wannan mummunan addu'a da kuke wa ƴaƴanku wannan bayi da kyau wasu malamai sun ce aya ta sauka ne akan an-nadr ibn al-harith yayin da yake cewa Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-samaa' aw itina bi adabin alim wannan wani bawan Allah ne Nadir bin al-Haris yayi wata addu'a mara kyau wai ya Allah in dai wannan abun gaskiya ne daga gare ka to in dai haka ne kai mana ruwan duwatsu daga sama ka ji fa me kun ka ce in dai gaskiya ne ya Allah ka shiryar da mu amma ka ce wai in gaskiya ne Allah muku ruwan duwatsu kaga wannan ai ba daidai bane to daidai yake da mutum wai ya ce wa ɗansa Allah ya tsine ma ko ya ce wa ɗansa kai dai ka abu kaza ne kamar yadda shekaran jiya wata yarinya karama ta rubuto takarda a karatun mata tana cewa da Allah a yi wa uwarta addu'a tana yawan tsine mata da zagin tana ce mata yar iska tana ce mata halakakkiya tana cewa sai ta kashe ta to wannan shine lauyi wa walau yajilu Allahu lin-nasi sharra ajalahum bil khair la qudiya ilaihim ajaluhum da an gama halakar da ku da an karbi addu'a da kun halaka da kun gama fa nadharu alladhina la yarjuna liqa'ana Allah ya ce sai mu bar waɗanda ba sa jin tsoron haduwa da mu la ya khafuna al-ba'tha wa la ya khafuna al-hisab ba sa jin tsoron tada alkiyama kuma ba sa jin tsoron hisabi za mu basu fi tughyanihim ya'mahun wato a cikin batan su suna kaiwa da komowa cikin halaka wannan yana nuna mana hadarin mu rinka mummunan addu'a kan mu da iyalanmu kuma kullum mutum ya zama ya kame bakinsa ba da kyau mutum ya rinka faɗan sharri tabbas ranka zai ɓaci akan ɗanka wani abin da ya ma ba daidai ba to amma bai kamata ka masa mummunan addu'a ba kaninka bai kamata ka masa mummunan addu'a ba malaminka in ya bata ma rai bai kamata ka masa mummunan addu'a ba shugabanka in ya bata ma rai bai kamata ka yi masa mummunan addu'a ba irin wannan mummunan addu'a da kuke da in Allah ya karba da kun gama halaka riwaya ta zo cikin sahih bukhari da muslim kamar yadda abu huraira yake cewa manzo Allah yana ce Allahumma inni takhastu indaka ahadan lan tukhlifanihi ya Allah na dauki alkawari a wajen ka ina fatan ba za ka warware mun shi ba fa inna ma ana basharun ya Allah ni dan adam ne fa yasduru minni ma yasduru min albashar wani abin da yake zuwa daga dan adam ne ma zai iya zuwa mun fa ayyu المؤمنين آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة النبي يتي يا أبنجي ني متني إنا ين abinda mutane suke irin abinda dan adam yake nema zan iya yi kowane ɗaya daga cikin muminai ko na cutar da shi ko na dake shi ko na la'ance shi ya Allah ka sanya wannan ya zamanto tsarki ne da ainihin wato ci gaba a gare shi da kuma kusanci gare ka tuqarribuhu biha ilayka yawm al-qiyamah wannan din ya zamanto kamar wata kafara ce da zaka kusantar da shi zuwa gare ka ya ubangiji wannan abin da nayi masa ka duba wannan hadisi yadda manzon Allah yake nuna gajiyawarsa a wajen ubangiji sannan kuma yana nuna ashe shi ma mutum ne kamar yadda sauran mutane suke yin wani abun shi ma wani abun zai iya bujiro masa kuma wannan yana nuna duk matsayin mutum malami yake yi a babanka ne a mahaifiyarka ne a shugabanka ne wata rana bacin rai zai iya kama shi maka abin da bai kamata yi ba shi ma malaminka wata rana a matsayinsa na dan adam zai iya yiwa a bata masa rai ya zo yi wani abin da za a zo daga ba ana cewa to ya za a yi shi malami ne yana aikata kaza to kaga dai annabi cewa ya ubangiji ni dinnan mutum ne kuma zai iya yiwa in aikata abin da wani mutum yake yi kenan duk matsayin mutum ko ɗaukakan mutum ko darajar mutum ko malantan mutum ko kimar mutum ko ma me kenan wata rana zai iya yiwa ya subul da baka ko mu'amala da iyali a ji yayi wa iyalinsa wani abin da za a ce ai wannan bai kamata a yi wannan abu ba kuma yana kaza a matsayinsa na dattijo mai shekaru a ce yayi irin wannan haukar to sai a yi masa uzuri annabi ma ya ba wa ubangiji uzuri babu wani wanda a matsayinsa na dan adam za a ce wai yau ɗari bisa ɗari haka yake kowa tare yake bai cika goma ba Allah ya mana mai kyau so iyaye su gyara bakin su su kiyaye su kuma yaya su daina yin abin da za a tsine musu albarka din sai ya ce mai
وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون الله يقول وإذا مس الإنسان الضر يا عند شوتا كو وحلا كو كنشي يسام دن أدم شيني الضر الجهد والشدة دعانا لجنبه سيتكرم إن جاء الله كنا lijambi ai ala jambi muttajian yana kishin gide yana kiran mu idan ya shiga cikin matsala aw qa'idan aw qa'ima ko dai yana zaune ko yana tsaye mana a dukkan halin dan adam yana kishin gida ne a'a yana zaune ne a'a yana tsaye ne da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima yana kiran mu dan dama dan adam bai zai wuce wannan halayen uku ba ko ko dai yana kishin gide ko yana tsaye ko yana kwance ko ba haka bane ba wani yanayi wadda ba wannan ba falamma kashafna anhu dhurrahu yayin da muka yaye masa damuwarsa cutarsa marra sai ya tafi ka allam ya da'una ila durrin masa kai ka ce bai kiraye mu ya roƙe mu mu taimaka masa akan cutar da ta same shi ɗazu ba ai istamarra ala tariqatihi al-ula qabla an yusibahu ad-dur sai ya ci gaba da rayuwa a bisa hanyarsa ta farko kamar cutar nan bata same shi ba ma'ana ya rayu kamar lokacin da cutar bata same shi ba sai ya manta lokacin da cuta ta same shi ya ci gaba da barna da bayi da lafiya ya koma ga Allah wa idza masal insana durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima watakila a kishingide yake a rabke cuta ta kwantar da shi nan kan zai kira Allah watakila a zaune yake a rabke watakila din cutar tana cinsa a tsaitsaye a tsaitsaye amma yana ta kiran Allah yana warkewa shine falamma kashafna anhu dhurrahu muna yaye masa cutar da ta same shi marra ka allam yad'una ila dhurrin masa sai ya wuce ya ci gaba da harkarsa kai ka ce bai kiraye mu zuwa ga cutar da ta same shi ba ka annahu lam yatlub minna kashfa durrin masahu kai ka ce bai nemi Allah ya yaye masa cutar da ta same shi ba bai nemi Allah ya yaye masa ba كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون الله يجي كمر haka ne aka kawatawa masu ƙetar haddi wajen kafirci da sabon Allah aka kayata musu kafircin da sabon Allah da irin ayyukan da suka kasance suna aikatawa min al-isyan na sabon ubangiji tabaraka ta'ala ai kadhalika zuyina lil musrifina ma kanu ya'maluna min ad-du'a inda al-bala'i wa tarki ash-shukri inda ar-raqa haka muka zayyana musu idan sun shiga masifa su rinka tuna Allah idan sun shiga cikin wadata su manta da Allah haka wasu mutane suke yayin da mutum yake cikin talauci za ga ya lazimci masallaci sallah ba yankewa da su za a yi ta karatun qur'ani wazi ba fashi amma yana shiga gari da ya dan fara haske al'amura sun sauƙaƙa ya fara samun fatahi da buɗi to sai ka neme shi wurin aikin alheri ka rasa hadhihi tabi'atul insan wannan ita ce ɗabi'ar ɗan adam kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala wato ya ba da labari kuma halayenmu haka suke sai dai addu'a wa idan masal insana durru idan cuta ta samu mutum sai lazimci kiran ubangiji dan a bashi aljanna saboda yana ganin ko zai mutu watakila ko kuma a yaye masa ciwon da yake damunsa a zaune ke ko a ƙurgune ko na makamancin wannan kamar yadda Allah ya bayanin wannan ɗabi'a ta ɗan adam a ayoyi da yawa a cikin alƙur'ani wa idza masal insana durrun da arabahu muniban ilaihi thumma idza khawwalahu minhu ko idza khawwalahu ni'matan nasiya ma kana yad'u ilaihi min qablu haka ɗabi'a ɗan adam take in cuta ta same shi sai ya koma ga Allah idan kuma abin ya kauce ya samu wadata ni'ima ta samu nasiya ma kana ya da'u ilaihi min qablu sai ya manta da addu'ar da yake ta yi Allah ka raba da kaza ni dai ya Allah inda ya kawarkar da ni ai sallah ba fashi fa idza massal insana durrun da'ana thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala inna ma utituhu ala ilmin haka su kuma wasu suke faɗa idan Allah ya dora musu cuta suka roki Allah Allah ya warkar da su daga baya kuma suka samu wadata da rufin asiri sai su ce ai ilimin mu ne ba mu ai ai kokarin mu ne ba mu da ilimin mu ya damu ya bamu wa idza an'amna 'ala al-insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massa yani wa idza massahu sharru fa zu du'a'in arid idan kuma sharri ya same shi to sai ya zamanto wato nan ne yake da karaya yana kiran ubangiji tabaraka wa ta'ala wala in azaqnahu na'ma ba'da dharra'a massathu la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu anni innahu la farihun fakhur illa alladhina amanu wa amilus salihati ulaika lahum makfiratun wa ajrun kabir waɗannan ayoyi duk a cikin alkur'ani suna mana bayani ne dangane da ɗabi'a ta ɗan adam yayin da duk masifa ta same shi sai koma ga Allah in kuma ta kubuce ko kuma ta warke sai ya manta da Allah wa'azi ne ake jama'a ya kamata mutum ya ji tsoron Allah kada yanayin rayuwa wahala ita za ta saka koma ka bi Allah ya kamata ka tuna da ubangiji lokacin da kake cikin wadata kamar yadda kake tunawa da shi lokacin da kake cikin tsanani idan ka tuna da Allah lokacin da kake cikin alghina wadata ya arifka fi shidda shi kuma Allah din zai tuna ka lokacin da kake cikin wahala amma mutum wai ya zama yana yawa Allah wayo lokacin da aka al'amura suka yanke maka ba kanta rayuwa ta yi kunci lokacin za kama Allah kaga mutum ya rike wani carbi na munafurci a hannunsa ko ina ki dafa ba ya rike carbin amma yanzu tun da ya yi brok ya fada kwata ko ya fada shadda ma watakila to yanzu zai rike carbi yana ja duk inda yake ko cikin prince ko cikin abokanai ai shi wai taƙi ne wai mai tsoron Allah ne pet pet pet pet pet yana ja yana warkewa malam suna kiransa abuja din nan da ya je ya haya haya haya wani sharbi tsinka shi ma zai watakila ka gani so kaga wannan ba daidai bane mutum ya rinka nuna gajiyawarsa a gurin Allah wai in ba da shi yayin da ya samu kuma ya manta da Allah kamar yadda za ga ɗabi'ar mutane idan an yi mutuwa duk mutanen unguwa sai zama salihai mutanen gida sai zama salihai yanzu misalin a wani gida an yi mutuwa tantiran marasa mutunci ne a gidan misali marasa kirki ne yan shaye-shaye ne yan tamore ne yan harbati ne sai ga kowa idan abin nan an yi mutuwa an zo ko da baya sa hula sai rinka sa hula an zo zama mutuwa kenan kowa sai dan rike carbi tunda yanzu ai mai gida ya mutu an an ga an cafke ɗaya ya tafi yanzu kowa ya dan shiga natsuwa ana kiran Allah ana neman Allah kenan ana dan warwarewa zance ya kare su ne za ga ana rikici da su akan barna a unguwa da gari wannan ba ɗabi'a ce mai kyau ba kuma ya kamata mutane su kiyaye Allah ya gyara mana halinmu da kuma ɗabi'unmu to sai Allah ya ce me ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين Allah yake cewa walaqad ahlakna alquruna min qablikum lamma zalamu ku sani cewa haƙiƙa mun halakar da alƙaryoyi ƙarni ƙarni kafin ku muka halakar da su inji Allah lamma zalamu yayin da suka yi shirka dan ashirk ko az-zulm anan ta'ani shirk yana nufin shirka ne wa ja'at umrusuluhum bil bayyinat manzannin su sun zo musu da hujjoji bayyanannu wa ma kanu li yu'minu bas kasance sun yi imani ba kazalika kamar haka ne muka halakar da su da kafircin su kamar haka ne kuma najzil qaumal mujrimin muke sakayya ga mutane waɗanda suke mujrimai alkafirina bi takzibihim muhammadan sallallahu alaihi wasallam saboda sun ƙaryata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yana tsoratar da kafiran makka ne cewa ku sani cewa mun halakar da wasu alƙaryoyi wasu jama'ar da ba ku ba yayin da suka yi shirka a hirdinku ku kama kanku ku daina yin shirka ku daina karyata annabi don kuma za mu halakar da ku kamar yadda muka halakar da waɗancan magabata wannan firgitarwa ne da tsoratarwa ga waɗanda suke masu karyata Allah da annabin Allah Allah kiyaye mu sai ya ce kuma
ولق... ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون bayan mun halakar da su kuma sai muka sanya ku ku zamanto khala'ifa ai khulafa masu mai bayan su fil ardi a bayan kasa min ba'dihim bayan sun shuɗe yani min ba'dil quruni allati ahlaknahum bayan alƙaryoyin da muka halakar da su sun shuɗe sun tafi sai ku kuma muka kawo ku ku ɗauki izina ku yi wa'azi linanzura kaifa ta'maluna mun zuba ku a bayan ƙasa ne dan mu ga yaya za ku aikata shin kuma za ku ƙaryata Allah ku ƙaryata manzannin Allah ne ko kuma dai za ku bi Allah wa huwa alamu bihim alhalin Allah ya fi kowa sanin halin da za su aikata din Abu Sa'id al-Khudri ya ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa ala inna hadhihi dunya hulwatun khadiratun lalle wannan duniya abu ne mai ɗanɗano mai zaƙi kore shar kasan dan adam yana son zaƙi kuma dan adam yana son ya ga abu kore green color yana da ban sha'awa wa inna Allah mustaqlifakum fiha ku sani cewa Allah yana maye ku ne a wannan ƙasa da fa ba ku bane wasu ne da ba ku bane anan ba mamaki yanzu wasu al'umman ne suka yi rayuwa anan shekaru aru aru ɗaruruka wasu ma ba a tuna masu rayu a nan sun tafi mu kuma yanzu ga mun zo mu ma za mu tafi kuma Allah ubangiji ya kawo wasu su rayu a nan din sai dai a ce ta shekaru ɗari uku da suka wuce fa akwai wata al'umma fa da ta rayu a nan dama garin ma ana ce ma da shi kumu ake ce da shi wataƙila ba mamaki su canja wa garin suna haka rayuwa take wasu su tafi wasu su zo wasu tafi wasu su zo yanzu wani gurin za ga makabarta ne amma an zo ana gina gidaje a wurin saboda waɗannan sun yi zamanin sun tafi to Allah yake manzo Allah yake cewa wa inna Allah mustakhlifakum fiha Allah yana maye ku fanazirun kaifa ta'malun Allah yana ganin ya za ku aikata ne hadisin imamu muslim haka ya ruwaito shi a sahihinsa kuma imamu al-bakawi ya kawo shi a cikin sharhu sunna litta hadisi ne ingantacce so wannan yana nuna cewa idan har wani ya zo ya zauna a nan ya yi zamani ya tafi to ya kamata na yi tunanin ina ya tafi sannan me ya aikata na kwarai ya yi ko mummuna to ni sai na yi kokari ni din in aikata mai kyau dan in na tafi na bar tarihi na kwarai kuma babu mutum yadda zai bar tarihi na kwarai in ba addini ya rike ba malam an yi masu kuɗi da yawa a duniya waɗanda sun tara kuɗi sun tara dukiya sun yi mulki da yawa amma wallahi babu labarin su yanzu ko a littafi ba za ka samu ba amma malami da ya karantar da addini ba a manta da shi ko shekara dubu ne sai ka ji an ce ai wane wane saboda zai yi rubutu zai karantar yana da almajirai yana faɗakarwa so ku yi ƙoƙari ku zamanto mutanen kirki wanda za ku bar tarihi mai kyau record mutum ya aikata wani abu don Allah ya bar rekod mai kyau wannan yana da kyau a anguwar ku ya zamanto ka bar rekod a ofis ɗinka wajen aiki ka yi aiki ka bar rekod mai kyau a kasuwa ka mu'amala ka da 'yan kasuwa a iya lokacin da kake mu'amala ka bar rekod na riko da gaskiya da rashin ha'inci a rinka yabanka ana cewa ka ai in dai 'yan kasuwa irin wane ne alhamdulillah ka ai mun yi rashi an rasa wane wane ne in ka zo kasuwa ba zai sayar maka da mummunan abu ba wane ne in ka zo kasuwa magana ɗaya zai maka ko ina za ka je ka dawo dai magana ta sannan ita ce ku yi kokari ku aikata mai kyau don ku bar kyakkyawan tarihi Allah ya sa bayan Allah su yi muku addu'a wa idza tutla alaihim وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليّ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم Allah ya ce wai za tutla alaihim ayatuna bayyinat yayin da muka karanta musu ko aka karanta musu ayoyin mu bayyanannu anan ana nufin mushrikan makka kamar yadda imamu qatada ya faɗa Allah ya masa rahama idan aka karanta musu ayoyin mu bayyanannu shine ayatuna bayyinat قال الذين لا يرجون لقاءنا waɗanda ba sa ainihin wato fatan gamuwa da mu ba su yadda da haɗuwa da mu ba ba su yi imani da gamuwa da mu ba su ne waɗannan mutane an ce malamai suka ce su ne mutane guda biyar abdullahi ibn umayya al-makhzumi da al-walid ibn al-mughira da kuma mukarris ibn habs da amr ibn abdullahi ibn abi qais al-amiri da al-as ibn amir ibn hisham waɗannan mutane guda biyar su ne alladhina la yarjuna liqa'ana wanda ba su yadda da gamuwa da Allah ba ba su yi imani da haɗuwa da ubangiji ba to sai su rinka cewa iti bi qur'anin ghairi hada in ka isa ka zo da wani qur'anin ba wannan ba wai annabi suke gaya wannan in kunta turidu an nu'mina bik in dai kana so mu yi imani da kai ya muhammad iti bi qur'anin ghairi hada wannan qur'anin mun gan shi to in ka isa ka zo da wani qur'anin ka duba fa malam duk wahalar da aka yi a shekara 23 ana saukar da wannan alqur'ani amma saboda renin wayo na mushriki wai a canja shi a kawo wani sabo mana kuma an kawo sabon fa ba za su imanin ba laysa fihi tarku ibadati lati wal uzza wai a kawo wani qur'anin wai wanda babu hana abautawa lata ba a hana abautawa lata ba ba a hana abautawa uzza da manata ba ba a aibanta su ba su dai in an isa a kawo wani qur'ani wanda yake zai yabe su kaji wani shirme idan dai Allah bai saukar da wani qur'ani sabo ba ya Muhammadu to wannan din ma daga gidanka ka taho da shi kawai au baddilhu to ka canja mana wani faj'al makana ayati yani a makana ayati azabin ayata rahma sai ka caccanja duk inda Allah ya magana azaba ka canjo ka sa mana ta rahama in dai so kake mai imani da ka bi qur'anin nan izu 60 duk ayar azaba ka mai da ita rahama kuma duk inda Allah ya ce abu haram ne to ka mai da shi halal ne ko kuma duk inda Allah ya ce halal ne shi a wurinka halal ne to mu kuma ka mayar mana shi haram abinda suka gaya annan Muhammadu kenan kul Allah ya ce gaya musu ya Muhammad ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi bai kamace ni ba bai dace da ni ba ni in canja qur'ani daga gare ni ni min qibali nafsi ta bangare na ni in canja qur'ani ina tabi wa illa ma yuha ilayya ni ai kawai ina bin abin da aka yi min wahayi ne kawai ما أتبع إلا ما يوحى إلي فيما أمركم به وأنهاكم عنه أي ba abin da nake bi illa abin da aka yi min wahayi abin da na gaya muku wahayi ne cikin abin da nake umartan ku ko nake hana ku Allah ne ce in ce sai in faɗa in yace kar in faɗa ba zan faɗa ba so magana Qur'ani in canja shi in kawo wani ba wannan ba dama ni ba ni na kawo ba Allah ne ya kawo in ya ga dama ya canja in ya ga dama ba zai canja ba ma ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai kuma inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim kuma ni ina gaya muku idan na saba wa ubangiji na na bi ra'ayinku to lalle ina jin tsoron azaba ta rana mai girma ita ce ranar kiyama so ya ku mushrikai ya ku kafirai ni kan ba zan canja abin da Allah ya zo da shi ba dan abin da Allah ya turo da shi kenan in za ku yi imani ku in ba za ku yi imani ba kuma ku bari annabi yana nuna cewa wannan canja qur'ani ko canja aya wannan ba aikinsa bane shin Allah ya ce wai da baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lam bima yunazzil aikin ubangiji ne tabaraka wa ta'ala canja aya a kawo wata wannan ba aikin manzon Allah bane ba sallallahu alaihi wasallama shi yasa ce ma nan min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha ku lura da ayar ma nan min ayatin wa duk wata aya da muka shafe kaji sai ce muka shafe kenan Allah ne mai yi aw nunsiha ko muka mantar da ita na'ati bi khairin minha aw mithliha na'ati za mu zo da wata ba ita ba ko kuma irinta su waye za su zo da shi Allah kuma a ce yace sanuqri'uka fala tansa sanuqri'uka za mu karantar da kai fala tansa ba za ka manta ba illa masha Allah sai abin da Allah ya ga dama so aikin Allah ne canja aya aikin Allah ne kawo aya so ba aikin annabi bane sallallahu alaihi wasallam shi dai dan bin umarni ne to bayan nan kuma me ya faru
قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون قل يا موسى يا من الله أكن wannan burace burace da suke na kaje ka canja Qur'ani ko ka bata wallahu sha Allahu ma talautuhu alaikum dama Allah ya ga dama in ya ga dama ya so ya ra'ayi ma ba zan ma karanta muku ayoyin ba gaba ɗaya ma la ilaha sha Allahu ma anzala alqur'ana alayya da Allah ya ga dama ma qur'anin ma ba zai saukan mun ba so ganin dama yayi rahama ya so yi wa al'umma ta saukan mun da qur'ani wala adrakum bi kuma da Allah bai sanar da kuma shi qur'anin da har za ku yi challenge ɗinsa ba law sha Allahu da Allah ya ga dama ba zai bani Qur'anin ba da Allah ya ga dama ba zai ma sanar da ku shi Qur'anin ba shine wala adrakum bi yace faqad labistu fikum umran min qabli laqad labistu fikum umran haqiqa fa na zauna a cikin ku shekaru 40 min qablihi ay min qabli nuzul alquran kafin Allah ya saukar da Qur'anin nan ba ina tare da ku ba na taba muku ƙarya na taba yin sata na taba yin zina kun taba kama ni da ha'inci ko yaudara kun taba kama ni da cin amana faqad labistu fikum fikum umran min qablihi ai kafin qur'ani ya zo yanzu da kuke musanta ni ai na zauna a cikin ku shekara arba'in bai isa ku fahimce ni ku gane ni ba afala taqilun shin ku ba ku da hankali ne yaya za ku ce qur'ani ne na kawo shi ya za ku ce in canja qur'ani ba ni na zo da shi ba Allah ne ya kawo shi a matsayin wahayi da ni ne ku da na zo da shi da tun kafin shekara arba'in nan da na kawo shi to Allah tabaraka wa ta'ala ya zaunar da annabi sallallahu alaihi wasallam shekara arba'in din nan malam akwai hikima ilahiya a ciki bai fara turo masa wahayi ba sai bayan ya cika shekara arba'in malamai suka ce duk wanda ya kai shekara arba'in to ana kyautata zaton insha Allah da ya samu cikakken hankali yanzu a rayuwa in dai mutum ya cika arba'in dindi to in Allah ya soya da ana ana zatan ta masa bai kamata a same shi da wauta da hauka ba arba'in ba a ai shekara arba'in ai ba wasa ba ne shi yasa duk annabi kaga idan za a turo shi galiban sai a turo su da shekara arba'in kuma Allah ya ɗauki ransa yana da shekara 63 kawai shekara 23 ya ƙara so duk wannan gwagwarmayar da kuka ji da saukar Qur'ani da bayani da jihadi da faɗakarwa da wa'azi da meye duk a shekara 23 ya yi ka sa annabi ya yi aiki ko rayuwar ta cika ne a cikin da'awa da faɗakarwa da karantarwa riwaya ta tabbata sayi ya kamar da cikin sayi bukhari daga anas dan malik manzo Allah yana cewa wato shi Anas yana bayanin annabi laysa bit tawilil ba'ini wala bil qasir manzon Allah ba dogo ne can ba shine at tawilil ba'in wanda tsawonsa ya wuce oba ya wuce iyaka da an gan shi zace kai wannan dogo ne to annabi ba haka yake ba wala bil qasir kuma ba gwada ba ne ba gajere ne ba wanda in ka gan shi zaka ce shi gajere ne wala bil abyadil amhaqi wala bil adam manzo Allah ba fari ne jan fari can kamar irin farin bature ba kuma ba baki baki bane ba sallallahu alaihi wasallama fari ne irin farin balarabe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hatta gashinsa sai da aka yi bayani gashinsa ba irin namu ne gashi murdadde wannan an sa kum sai an rufe ido kafin a taje shi ba ka san gashin mun ka sa kum din sai ka rufe ka ja da karfi ya ka ciri daya ya fita kenan ma ka dada ja shi annabi gashinsa da hannu ma zai iya taje shi da hannu yana zuba 'yan yatsunsa a ciki fi ya taje fi saboda gashi ne mai mai yalwa kuma ba tattararren gashi ba sallallahu alaihi wa sallama Allah ya turo shi yana da shekara arba'in fa aqama bi makkata ashra sinin ya zauna a makka shekara goma wa bil madina ashra sinin kuma a madina ma ya zo na shekara goma a nan gurin goma goma suka ce amma kuma ana nufin goma sha uku ne a makka goma cif cif a madina فتوفاه الله وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء سي الله يدوكي ران النبي صلى الله عليه وسلم بابو فرفرا قوايا عشرين تكانن كنسا دا جيمونسا بابو haka ya zauna a cikinsu wannan shekaru 40 din har 63 da ya je ya yi babu furfura kwaya ashirin a kansa haka kuma Allah yi shi sallallahu alaihi wasallam akwai furfurar amma kaɗan ce duk gwagwarmayar da aka sha da wahalar da aka sha su kaga wannan zaman da ya kamata a ce sun san shi yanzu malam ka zauna da mutum a gari shekara arba'in baka san halinsa ba bayan shekara arba'in ya zo ya kawo maka wani abu kuma ka ce wai ƙarya yake yi kuma baka da dalilin da za ka ƙaryata shi su kafirai ba su da wani dalili da suke ƙaryata annabi illa son zuciya da hasada me yasa wani yaro kamar yadda suke faɗa yaro a gaban mu ya tashi ɗan garin nan ne ba ɗan gidan abdullahi ba ne ba yaron nan ne na gidan su abdulmuttalib ba ne ba wannan yaron ne wanda ake ce da shi amin ba ba ya zai yi zo yana ce mana wai bautar gumakan mulata da uzza da manata da wane ne da wane ne ba daidai ba ne ba za mu yi imani da shi ba mu ba za mu yi addinin yara ba haka suke faɗa kuma haka arnan makan nan haka suka mutu cewa su ba za su yi addinin yara ba to Allah kiyaye mu to sai ce me فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون الله يقول با وندي فكوا بتا ba wanda ya fi kowa zalunci faman azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba irin wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta wa Allah ba wanda ya fi kowa bata irin mai yi wa Allah ƙarya shine wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun aw kazzaba bi ayati ko kuma wanda ya ƙaryata ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala shi ma wannan ya fi kowa bata ya karita ayon Allah ya karita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karita Qur'ani innahu la yuflihul mujrimun lalle Allah tabaraka wa ta'ala baya rabautar da mujrimai ba sa kubuta mujrimai anan ana nufin mushrikai wannan aya tana nuna mana haramcin yi wa Allah ƙarya mutum ya danganta wa Allah ƙarya ko ya danganta wa manzan Allah ƙarya yi wa Allah ƙarya ko manzan Allah ƙarya shine ka faɗa abin da ba su faɗa ba shi yasa aka samu mutane masu kirkiran hadisai na ƙarya suna bautar da mutane kuma ba waɗanda suka fi kowa kamar yadda ibn taimiyya yake faɗa Allah masa rahama ya ce a duniya a duniya a cikin ƙungiyoyin da suke danganta kansu a cikin musulunci ya ce suke danganta kansu cikin musulunci ba makaryata irin 'yan shi'a ƙarya su ƙarya addini ne a wajensu sannan babu jahilai masu ƙarancin ilimi da ƙarancin karatu irin 'yan shi'a sai dai shubaha kawai za su riƙe gaba ɗaya rayuwarsu akan ƙarya ne to ai ƙaryar ma ita addini ce ka yi ƙarya ma lada ake baka shi yasa babu abin tausayi irin wato a samu mutanen ƙauye da basu yi karatun addini ba a je a loda musu wannan mummunar aƙida ta shi'anci ta zagin sahabban annabi a ta musu ƙarya a yi ta quotation na ƙarya a yi ta basu hadisan ƙarya hadisin da gaba ɗaya babu shi ma a duniyar ilimi malamai ma sun ce ma hadisin ƙarya ne maudu'i ko ma la asla lahu ma ba yi da ma tushe shi za a ba su su rike da shi suke wa Allah bauta kuma a sa su yi ta faɗa da mutane akan wannan so wajibi ne mu je mu yi karatu musamman a wannan zamani da ake wasa da kwakwalen mutane wallahi idan baka je makaranta kai karatu ba wannan zamanin da kake gani wancan ce ma haram wannan ce ma halal wannan ce ma mustahabi wannan ce ma ai sama wannan ce ma ai kasa wani ya ce kai a tsaya a tsakiya idan baka yi karatu ba za ka samu matsala maganin duk rikicin nan da yake faruwa ta makaranta larabcin nan Allah ya sa ka iya kana bin malamai kana dan fahimtar addini kana iya bincike daidai gwargwado in ana magana kana kama tasha to ba wani wanda zai zo maka hauka ya tafi kawai barka cikin rudu amma babu an barka dinkim an halakar da kai an tabar da kai an batar da kai sai ka ɗauki batan nan ka ɗauka ita ce daidai ka zo kai ta faɗa kuma daga baya ka zo ka fahimci cewa lallai kana kan bata to ba wanda ya fi bata irin mai yi wa Allah ƙarya malam Allah ya yi mutane a wannan zamanin da mutum zai zo ya zauna ce wallahi tallahi abu kaza kaza ne in abu kaza ba kaza ba ne shi ku kaza ya same shi wai Allah ya kawo mu lokacin da jahilan wannan zamani wai ana musu wa'azi ne da rantsuwa mutum ya zo ba aya zai ja fassara ma ba ba hadisi zai karanta ma ba ba maganganun malamai zai gaya ma ba ba reference ba komai kawai yazo yana ma wa'azi yana zagin wasu kuma zagin wasu kuma ya kare da rantsuwa wai dan mutum ya dauki alkur'ani ya dora aka ya rantsa ya ce wallahi tallahi in ba kaza ba kaza kuma wannan shine gaskiya ah yanzu ba gashi mun karanta aya da ku a gaban ku ba wani daga cikin kafirai yana cewa Allahumma in kana hadha huwa al-haqq ya Allah in dai wannan addinin Muhammadun gaskiya ne fa amtira alaina hijaratan minas sama aw itina bi azabin alim kai mana ruwan duwar watsu daga sama in dai addinin Muhammadu gaskiya ne kuma in Qur'ani gaskiya ne kai mana ruwan duwatsu to Allah ya mai ruwan duwatsu bai yi ba to da Allah bai yi ba sai ya nuna cewa Qur'anin ƙarya ne wallahi waɗannan mutane masu sabon addini in dai abin da suke kai gaskiya ne ni ku Allah ya mun kaza ya Allah kafin na bar gurin nan ka mun kaza jahilai suna uh ana ihu ya gama da su yayi kaza yayi kaza yanzu ko yanzu wa'azin da za a yi muku shine a zo a ta muku rantsuwa ana wannan to ga wani arne ya faɗa gashi na yanzu a Qur'ani an faɗa sai me kaga wa'azi shine mutum ya rinka quotation aya hadisi aya hadisi kuma lalle in an yi hadisin a rinka gaya muku in mai kyau ne ko mara kyau dan akwai matattun hadisai akwai waɗanda suke zuwa bola bolar hadisai akwai bola hadisai akwai hadisan ƙarya wanda ba annabi ne ya faɗa ba da su ake zuwa ake bautar da mutane to kar wani malami ya zo yana loda muku su ku je ku bauta Allah da su so Allah ya kawo zamani na ilimi na bincike na karatu kada wani ya zo a bautar da shi da wannan kuma yi wa Allah ƙarya akwai haɗari shi ya fi komai ciwo kuma shi ya fi komai muni kuma akwai wato bala'in shi ne za ka ɗora mutane ka halakar da su shekaru aru aru aru amma ka kasa dawowa shi ne illar da malaman bid'a suke fama da shi a ƙasar nan kenan galibin su Allah suke wa ƙarya da manzan Allah suke wa ƙarya don su kare miyarsu don su kare jama'arsu don kada a tafi a barsu mutum ya zauna ya shara wa Allah ƙarya ya shara wa annabi ƙarya shi ya san aƙidar da yake kai Allah bai ce ai ba manzan Allah bai ce ai ba babu aya babu hadisi ba kayan abubakar ba na umar ballantana usmanu ko aliyu ba ɗaya da yi wannan abin addini amma yana nan yana jan mabiyansa malam suna nan suna halaka ya nuna musu wannan din shine addini na kwarai kuma ya haɗa shi faɗa da gaba da waɗanda suke kira akan hanyar kwarai in an yi magana an koma gefe sai ce yau hauka muke zamu bari harkar cin abincin namu in kuka kwashe mana mutanen namu ina zamu ci abinci haka ba ake faɗa fa yanzu al'umma haka za ku zauna malamai suna cin abinci da ku kawai mutane su zo suna kifar da ku an yi magana a can gefe idan sun haɗu ce ya zamu bari muna cin abinci abin da ake kawo mana wannan fa shine aƙidar yahudawa fa shi ya hana fa shi yasa yahudawa fa suka kisu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce ya za mu bari shugabancin mu ya wuce koma gurin Muhammadu ya za mu bari dan abin da ake kawo mana ya koma gurin Muhammadu wannan shine dalilin da yasa suka kisi yi imani da Muhammadu hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq hasada daga gare su bayan gaskiya ta bayyana gare su ubangiji muke roƙon ya raba mu da dukkan bata da tabewa sai ya ce me
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون Allah yana da faɗin sifan waɗannan mutane cewa ya abuduna min dunillah suna bautawa wani ba Allah ba ma la yadurruhum wanda bai isa ya cutar da su ba yani in asauhu wa tarku ibadatahu in suka saba masa sai bauta masa bai isa musu komai ba yanzu wanda zai zo yana bauta gunki me ya isa ma wanda zai zo yana bauta dutse me ya isa ma wanda zai zo yana bauta itace me ya isa ma me bauta rana me rana za ta ma me bauta wata me rana za ta yi ma haka wanda yake bauta wa dan adam me dan adam ya isa maka wanda shi ma gajiyayye ne to ina mai bauta ra'ayin wani ra'ayi shi ra'ayin wani yake bauta to me zai ma wala yanfa'uhum kuma bai isa amfanar da kai ba in abaduhu idan kun bauta masa bai zai muku komai ba kamar yanzu gumaka me za su amfanar da ku wa yaquluna haula'i shufa'auna 'inda Allah kuma suna cewa waɗannan su za su cece mu a wajen Allah a'a a daina taba mana waliyai dan su za su cece mu wajen Allah a'a a daina taba mana malamai ai su ne masu cecen mu a wajen Allah ba wanda ya san waye zai ceto a wajen Allah sai an je kiyama tukuna mumine dai za su yi ceto bayan Allah za su yi ceto waye mumini waye bawan Allah na kwarai wannan kuma Allah in yi je shi zai zaɓi wanda zai bawa Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lam yanzu ku za ku bawa Allah labari ne da abin da bai sani ba kuna da wani abu ne da za ku gaya wa Allah cewa bai sani ba a tukhbiruna Allah anna lahu sharikan kuna so ku cewa Allah yana da aboki ne au indahu shafi'an bi ghairi idni ko kuma akwai wani wanda zai cece ku a wajen Allah ba da izinin Allah ba wala ya'lamu Allah li nafsihi sharikan kuma wai Allah bai san wannan sharikin nasa ba kuna da wannan tunani ne akwai wannan fis samawati wala fil ardi a cikin samai ko a cikin gasai subhanahu wa ta'ala amma shirkun tarki ya tabbata ga ubangiji dangane da abin da suke hada shi da shi suna masa shirka subhanallah wa ma kana nasu illa ummatan wahida وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا نعم. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون الله يشي وما كان الناس إلا أمة واحدة متاني بس كسن شيء وسيء الأمة قدا ai alal islam suna kan musulunci akwai sabanin malamai da aka yi ta bayani dangane da tafsirin ayar da ta zo cikin suratul baqara makamanciyar wannan mun yi bayani dalla dalla da yawa sabanin malamai da abin da ake nufi faktalafu daga baya suka yi sabani ma'ana Allah ya halicci mutane akan tauhidi a farkon sha'ani su yi wa Allah bauta akan tauhidi daga baya suka yi ta saba wannan shirka wannan bid'a wannan kaza wannan kaza sai suka rabu wa tafarraqu ila mu'minin wa kafir sai suka rarrabu zuwa ga mu'mini da kafiri walaula kalimatun sabaqat min rabbika da ba dan kalma da ta gabata daga ubangijinka ba bi an ja'ala li kulli ummatin ajala ta yanda ya sanya wa kowace al'umma tana da ajali hiya imhalu hadhihi al'umma ita wannan al'umma ya jinkirta ta wa annahu la yuhlikuhum bil azabi fid dunya kuma Allah ya alƙawarin wannan al'umma ta Muhammadu duk masifa duk abin da za ta yi ba zai halakar da ita da kifarwa ba da azaba kun san akwai al'ummar da kifar da ita aka yi akwai al'ummar da aka halakar da iska akwai wanda aka halakar da ruwa amma mu annabi muhammadu ya mana addu'a ya roƙan mana allah ya allah duk abin da wannan al'umma za ta yi ya allah ka yi mana alfarma kada ka halakar da ita ka batta ta kai ga gacci sai ta je kiyama allah ka mata hisabi shine walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum ai da an yi hukunci a tsakaninsu binuzulil azabi tantinin malam Allah zai saukar da azaba in aka yi wata shirkar ko aka yi wata barna tantinin wa ta'jilul uquba lil mukazzibin kuma Allah ya gaggauto azaba tun a nan duniya ai ta azabtar da masu karyata Allah da karyata addinin Allah ai shi yasa mutane suka samu gindin zama malam mutum ya zo ya karyata Allah kaga ya kai yayi wa addinin Allah karya kaga ya kai kaga wani abu bai same shi ba sai a kiyama wani kuma a duniyan ka yi abin yake samun sa amma ba lalle bane a gane to wasu suna ganin cewa ai wannan wata dama ne ai tun da da ba daidai suke yi ba to da Allah ya musu kaza yanzu a'a ai akwai azabar da ba za a yi ta ba sai a lahira ai laqad ya bainahum fi ma fihi yaktalifun da Allah ya yi hukunci tsakanin mutane cikin abin da suka kasance suna yin sabani shine ma'anar wannan aya ashe Allah ya yi alkawari ba zai halakar da mu ga baki ɗaya ba saboda zunubi malam ko zinar da ake a ƙasar nan kadai wallahi ta isa Allah ya kifar da ƙasar gaba ɗaya zina namiji ya je ya kwanta da mace yan mata da ake lalatawa abun ba a cewa komai je ka yanzu abuja ka gani yara ƙanana yaranmu na nan zaga yaranmu na arewa ɗinnan yan mata matasa ƙanana fita suke ana tafiya da su suna wanka suna kwalliya ana daukan su ana barna da su wallahi tallahi nake gaya ma ka san yanzu wai tsiyar ta kai ga yanzu karuwa ta daina ciniki ai ai ba a cinikin karuwanci saboda leda ana kama leda ana kama ganjamau so yanzu fresh ake nema fresh ita ce yarinya da ta fito kyakkyawa lafiyayya wanda wani bai santa ba ta kawo kanta tana neman na abinci sai a ɗauke ta a yi ɓarna da ita sai a sallame ta a bata na kashewa ko a kai su wajen alhazan birni ana tsiya da su wallahi akwai kes ɗin da ni aka kawo kes ɗin ana ban labari wani yaro ne malam ya ɗauki s a ƙanwarsa uwarsu ɗaya ubansu ɗaya saboda neman kuɗi ya ɗauke ta ya tafi da ita suka haɗa baki da yarinyar tunda ita ma fajira ta ya kai ta gurin wani mai kuɗi mai kuɗin ya karɓe ta ya tafi da ita aka cake masa kuɗinsa ita kuma aka tafi da ita ya je samu wani gra haka ya ajiye yarinyar nan lafiyayye yarinya mai ƙaramin shekaru ba taɓa sannan namiji ba ya bar matansu ya ce musu ya yi tafiya sai ya je gurin wannan yarinya yana barna da ita bayan ya gama lalata ta ya siyo mata gwalagwalai ya yi mata shopping suka shiga shaguna manya ya ce ta zaɓi abin da take so ya haɗa mata kayan arziki ya mata abin da zai mata ya kawo ta bakin titi ya ajiye ta aka ɗauke ta aka mayar da ita ta hau mota ta koma gida ya aka ya aka sai da aka takura da bincike aka gano ai ta faɗa hannun alhazan birni ne sun yi abin da suka yi da ita daga baya da ta sha matsa ta ce dan uwanta shi ya kai ta shi ma ya sa matsa ya ce gaskiya bai da kuɗi ne brok ya yi ka duba don girman Allah ka duba ka duba wannan lalacewa da wannan al'umma suke ka duba don Allah ka duba to ga sunan abubuwa da yawa malam mata ka ji suna rubuta wata ta rubuto da Allah malam a taimaka kafin a auren nan sun je abin nan ɗinta ya wai wai saurayin ta wai ya yaudare ta wai ya mata faɗe wai ta sai da ta ɗauki ciki aka ɗaura aure ga sunan abubuwa da yawa kowa riga an yi aure da ciki daman sai da aka yi shekara kaza sannan aka yi kaza ashiya idda muhzina jiddan jiddan abubuwa masu yawa masu bakanta rai wanda wannan al'umma take to ko wannan kaɗai ya isa wallahi Allah hana mu ruwa Allah wani lokacin mutane ne sukan ban mamaki ko an ba a samu ruwa ba ko damuna ta ki kyau sai a tsaya ana tunanin wani abu mu gyara ayyukanmu mu duba barnar da muke mu duba barnar da muke mu duba barnar da muke gaskiya ta ki ba a iya yin ta ban maka maganar luwaɗi ba fa luwat namiji ya kwanta da namiji yanzu yara tashi suke ana ɗaukansu ana kai su birane mutum ya je dan malam Allah ya rufe asiri da Allah ya sa namiji yana daukan ciki na rantse da Allah da mutane sun dawo da ciki da yawa amma Allah da hikimar sai kaddara namiji baya ciki luwaɗin nan malam ya zama ruwan dare ko ba a ganewa mutum yana yi sai dai in dubu ta cika luwaɗin nan fa an halakar da al'umma saboda wannan kifar da ita aka yi mutanen annabi lut Allah ya musu ruwan duwar watsu ya kifar da su saboda ludu kawai amma mu yanzu ga daidai ko ai wani dan luwadi ne an sani wani ma yana luwadi wani ma yana luwadi wani ma yana luwadi wani ya kira wani gida yana yana masa wasa da wasa wasa ya buge shi ya danne shi yana ni fa bana so wallahi ni gaskiya ban yadda ba kaza gashi nan wani an masa an bashi dubu ɗari biyar wani an masa an bashi mota sabuwa wani an masa an bashi jari wani an an masa da yake an rena masa wayo sai aka bashi tsohon mashin Allah ya sauwaƙi ku ji tsoron Allah mutane su gyara wannan barna kaɗai da ake aikata ta isa ta zama mana bala'i a rayuwar mu Allah kiyaye mu laqud ya bainahum fi ma fihi yakhtalifun da Allah ya yi hukunci da ya biye ta mu da ya yi mana hukunci akan abin da muka sance muna sabani a tsakani Allah kiyaye mu abinda muka faɗa ne daidai muke roƙo Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tutuma harshe muna nan afuwar ubangiji subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جماعة السلام عليكم a wannan mai tambayan ya ce bayan gaisuwa da fatan alheri ga malam ya ce malam tambayarsa shine wata mata ce ta bashi kuɗi na 'ya'yanta don ya rika jujjuyawa to lokacin zakka ya yi ya kuma yi lissafi ya cire zakkan to amma malam tambayarsa shine zai iya ɗaukan wani abu daga cikin zakkan a bawa matar ita ma zakka ya halatta
kafin wannan tambaya akwai wani littafi kwanaki da aka sanar wanda na ga mutane ba su fahimce shi ba da sun san muhimmancinsa da sun yi ƙoƙarin mallakansa tun da wuri a wata ita wannan wadda ta rubuta wannan littafin na san ta ɗaliba ta ce sosai kuma ɗalibar ilimi masu kishin addini kuma 'yar boko ta yi bincike ne akan abin da shafi kwakwalwa da abin da yake sa me yasa yara suke lalacewa kaga yaro yana ƙarya yana tashi yana yana ƙarya me yasa ko me yasa yaro ake samu irin mutum kaga yana mahaukaci mahaukaci shi ba mahaukaci ba haka akwai yaran da ga shi ba ce shi mahaukaci ba kuma shi ba ce mai hankali ba to ta kware ne akan bincike dangane da matsalolin yara irin wannan da kuma mutum da yake samun matsala ta kwakwalwa akwai matsaloli suka shafi kwakwalwa masu tarin yawa wato wani ilimi ne mai bincike mai yawa wanda ya kamata masana wannan bangaren su rinka fitar da abin don ya takaice samun matsalolin kwakwalwa a cikin al'umma me yake sa mutum ya samu matsalar kwakwalwa to shine a jikin littafin za ga an kawo hoton kwakwalwar gaba daya hoton kwakwalwar gaba daya shi littafin gaskiya yana da kyau kwarai kwarai da gaske dan ni dai ban taba ganin littafi irin wannan ba duk da cewa wannan na farko ne aka fara abun dalla dalla kuma akwai wadda zai biyo daga baya na ko akwai ba da shawarwari dangane da ya mutum zai kare lafiyar kwakwalwarsa kuma ta yi kokarinta a matsayinta na ɗalibar ilimi na addini tana danganta abin da addinin musulunci da shawarwari akan neman ilimi da kuma kulla ilimi din da kwakwalwa da kuma yadda ake magance yawan mantuwa kaga wannan wani abu ne mai muhimmanci za ga yaro kullum in ka aike shi daga nan je kai guri ka dawo nan sai ga ya manta me yasa ko kuma kai duk abin da za a yi da kai sai ka manta me yasa me ne dalilan da yake sa yawan mantuwa kaga ko wannan kadai ina jin ya kamata mutum ya ya samu magance matsala to duk ta yi magana a kai da shawarwari da ta bayar da yadda ake tarbiyyar kwakwalwar yaro منذ الصغر إلى الكبر tun yana karami har zuwa babba ya kamata iyaye su rinka kula da wannan da kuma kyakkyawar mu'amala da mutum ya kamata ya ɗora kwakwalwarsa tana yi wa mutane har ma yaya ake tunani mai zurfi mana yaya mutum ya kamata ya tunani mai zurfi a rayuwar shi shi ma sai an koya ma dan baka iya tunanin mai zurfin ba sai ya jawo ma hawan jini amma akwai tunanin da zaka tsaya a rayuwar kana tuna kana sita rayuwarka so in kai kaza kamata kai kaza a'a bai kamata kai kaza ba saboda nan gaba in kai kaza abu kaza zai faru so irin wannan seta kwakwalwa ka yi tunanin watakila abin da daga nan zuwa shekara arba'in ko talatin Allah baka nisan kwana za ka yi yana buƙatar ka samu jagoranci da kuma yaya ake takurawa kwakwalwa dan akwai abubuwan da mutum yake yana takurawa kwakwalwarsa to ya kamata ka san su dan kar ka samu matsalar kwakwalwa da dai sauran wasu abubuwa da yake cikin wannan littafi so muna ba yan uwa shawara su kokari su mallaki littafin zai taimaka kwarai da gaske kuma irin waɗannan littafai da ake rubuta su na zamani waɗanda suke ɗauke da ilmummuka haka wanda ba lalle bane ka je ka buɗe wani littafi yanzu yanzu ka je ka buɗe ka ganshi yana da kyau mutum ya kokari ya mallake shi kuma ba lalle bane ka sake maganin sa an buga shi tunda shi kadai ne a duniya wannan littafin a Najeriya ma shi kadai ne aka buga shi kuma yanzu kenan aka buga shi kuma Allah madaukin sarki ya kaddara kuka same shi so yana nan yan sautul Islam forum suna karan suna sayar da shi ga wanda ya samu ya yi kokari ya mallake shi Allah ya ba mu dacewa um, me mai tambaya nan tace dan ina karanta wannan abun ban ban sha
ya ce wata bayar Allah ne ta bashi dukiyan 'ya'yanta yana juyawa to yanzu ya cire zakka yana ga itan ya halatta a bata ta ce wani abu daga cikin zakka
dukiyar ta ce ko dukiyar ƴaƴanta eh ya halatta tunda ba dukiyar ta bane ya halatta ba ta ta yi amfani da shi ya halatta amma su dai ƴaƴan tunda dukiyar su ne kaman ruwa ne aka jawo shi daga rijiya kuma aka mai da shi ciki na'am
to tambayarsa ta biyu kuma yace malam zai iya bawa masallatai ko kuma majalisi irin wurin karatu haka wani abu daga cikin zakkan sosai ya kamata ya bar akwai malaman da suka fassara wa fi sabilillah daga cikin ma'anar fi sabilillah yin aikin addini yin aikin addini idan mutum yana da zakka ya bayar aka gina masallaci ko aka gyara masallaci ko aka yi wani aiki na da'awa ko aka taimaki ɗaliban ilimi ko aka biya wa yara kuɗin makaranta ko aka duk dai abubuwa da gani programs na addini aka ciyar da shi gaba da wannan kuɗin zaka yayi saboda in ba ku bayar mawa zai bayar na'am
a to saboda yanayi na lokaci da gajiya da mutane suka yi za mu takaita tambayoyin a nan haka sai masu neman addu'o'i
a kafin a karan tambayoyi alhamdulillahi yau da taimakon allah madaukin sarki kamar yadda aka yi sanarwa um, an kira mutane zuwa garin filiya kuma alhamdulillahi jama'a sun fito ina jin dai a tarihi a duk shekarun da muka yi muna tafsir din nan ba mu taɓa yin fita da aka samu jama'a da yawa suka amsa kira irin wannan fita ta yau ba so yana da kyau mutanen kuma su rubuta ta a cikin tarihi kuma alhamdulillahi an je lafiya an dawo lafiya kuma wanda aka je don su aka kai musu ziyara sun ji daɗi sun yi murna kuma mun yi ilimi mun karu mun yi karatu kuma mun karantar kuma ma mun taho da namu ilimin so anan ne nake so in ba da shawara ga mutane kamar haka na farko duk lokacin da tafiya irin wannan kun ga a shekara sau ɗaya ake yi yanzu nan fa duk inda aka je wani sati rana ita yau to fa insha Allah muna kokarin dai mu rufe tafsirin na an kammala ka duba yadda kwanaki suke gudu yau wai sha tara ga ramadan so duk programs da aka yi idan mutum ya fito an yi komai da shi ya ci moriyar abu in ya zauna a gida bai yi ba dai lokacin ya wuce kuma ba abin da ka karu da shi kuma waɗanda suka je ba su ragu da shi da komai ba to addini yana samun ci gaba ne da irin hoɓɓasa da ba da haɗin kai da ku za ku yi jama'an nan rahama ce aljama'atu rahma duk abin da za a yi da jama'a akwai rahama da jin kai a ciki kuma su yan uwanka da za ka kiraye su din sun fi samun karfin gwiwa don za su san wani abin ba wasa ba ne ina ba da shawara yan uwa din a ci gaba da kiyayewa wannan shine zai sama mana yan uwantaka da haɗin kan da muke ta kira mu same shi ko ba komai an yi zumunci wani ya gaisa da wani da bai taba gaisa da shi ba wani ya sauka a mota a daji inda bai taba tsayawa ba an ga yan uwantaka tunda motar mutum ɗaya ta tsaya duk an tsaya gaba ɗaya idan wani ya yi ana tafiya da shi a kwambo in ɗaya ya tsaya duk kowa hankalinsa ya tashi an koma wannan shi kadai zai nuna muku cewa ashe wannan yan uwantakar dai muna da ita ba wanda zai ce da Allah mu tafi mu rabu da su ba ai ba kaga wannan ukuwa ce islamiyya so shi kansa wannan fa ilimi ne koyon wannan ilimi ne so ina kira ga samari matasa gaskiya ya kamata mu tsaya mu yi karatu ku yi karatu ku kulla alaka da masu karatu don ku samu wayewar kai yau dai da idan ku Allah ya nuna muku duhun kai kun ga matsala ta duhun kai kun ga matsala ta rashin karatu abin kai kuka abin ka zubar da hawaye ga yan uwanka yadda suka fada cikin wani yanayi to babban kalubale mu din da muke ganin Allah ya ganar da mu mu yi kokari mu nemi ilimi dan addinin baya yiwa sai da ilimi baya yiwa sai da ilimi amma mai ilimi shine ke jagoranci ɗaya kenan na biyu shine kamar yadda muka gaya muku muka maimaita muku babban abin da ya sa muka mai da hankali muka ce ya kamata mu je wannan garin filiya saboda rahoto da aka yi ta kawo mana a duk wannan local government din ko in ce jihar nan gombe state yana daga cikin ƙauyen da ya kamata a kai masa ɗauki a taimaka masa a da'awa saboda masifar da ta kama ƙauyen na bala'in shi'anci zagin abubakar zagin umar zagin usman zagin aisha zagin sabon manzan allah uwa ka ubanka da la'anta a wannan ƙauyen ya aka yi aka bar wannan abu ya faru haka gombe state fa a najeriya ba a najeriya ba a duniya fa an san da ko addini wallahi wallahi in ana rubuta jihohin da suke masu addini masu kishin addini Allah kuna ciki hadihi ni'ma kabira ni'ima ce mai girma amma ya aka yi muka bar yan uwanmu sun shiga wani yanayi sun shiga wani hali alhamdulillah sarkin gari ya karbe mu hannu biyu jami'an tsaro duk da aka sanar da su alhamdulillah sun ba mu cikakken haɗin kai masu uniform da marasa uniform duk Allah ya saka musu alkhairi an yi komai lafiya an gama lafiya an yi magana akan falalar sahabbai ba zagi kowa ba ba a taba kowa ba kun san ka'idar wa'azin mu ba ma zagin mutane ba mu ba ma zagin mutane ba ma la'antar wani ba ma cewa muna bin hanyar da ta dace mai wa'azi daidai gwargwado dai iya abin da Allah ya hore mana amma ita gaskiya ciwo ne da ita yayin da ka dake ta ka faɗe ta inda ya kamata ka faɗe ta wanda bai da ita yana jin ciwo malam bayani muke akan falalar sahabbai aya hadisi aya hadisi ina jin ku ne shaida ba magana wani aya hadisi aya hadisi magana malamai kuma da reference da quotation haka aka yi wannan muhadara din duka duka bata wuce awa ɗaya da rabi ba ko zuwa awa biyu amma sai gashi ta sun hasala saboda malam yaran an yaudare su an ɗora su akan batanci da la'antar sahabban annabi hankalinsu ya tashi suka shiga damuwa aka yi ta kaza aka yi ta kaza alhamdulillah an yi tambayoyi masu kyau wadda yan uwa da yawa duk mai adalci zai san cewa wanda suka rubuto tambayoyin akwai alama na fahimta akwai kuma tsageru wanda aka koya musu tsageranci suna so su yi abin kuma abin ba abin da za su faɗa ba abin da za su faɗa ba su da shi tunda su ma lakkana musu ne a zo a ce musu zagi abubakar su zagi umar gashi nan ai an faɗa kaza an faɗa kaza to amma kuma ba su yadda za su kare kansu so wallahi wannan abun kalubale ne a ce wai yanzu a garin nan a wannan ƙauyen ina da awar sunna ɗin ina take mu yanzu wannan jihar alhamdulillah fa majority fa da'awar tauhidi ita take da jagoranci to ya aka yi aka bar wannan gurin ya fada cikin wannan hali to gaskiya ina kira ga malamai in general sannan ina kira ga kungiyar izala alal akhas don ita take da ƙarfi take da dama take da tsarin shugabanci take da 'yan agaji take da jama'a ta take da malamanta masu yawa kuma koyaushe iya tsawon shekara tana iya shiga ko ina da ko ina wallahi tallahi ga kalubale a je a taimaka mutanen filiyan nan a je a taimaka musu ya kamata kungiya ta shirya malamai lokaci lokaci a ta rubdugun wa'azi a garin nan amma ina gaya muku wallahi idan kuka sake kuka bar garin nan ya ɗanyi kwari zuwa 'yan shekaru wallahi ba wanda isa gitta ta garin Allah wala ba ku isa ku shiga ba Allah gashi nan yana gani muna gani yan uwanmu ne jama'ar mu ne musulmi ne muna ganin su amma an dora su akan wata aqida gurbatacciya aqida da za a zo ana zagin sahabban annabi ana zagin matan manzon Allah ina amfaninta ba ta da amfani so ina kira don Allah da ƙwarya da babban masaki lalle ya kamata a duba wannan duba na basira waɗanda suka san suna da hali suna da dama a ta shirya wa'azuzzuka ana zuwa yawan zuwan zai sa yan uwan su fahimta da yawa matan aure za su fahimta da yawa manyan gari za su fahimta amma yanzu an bari malam su suke cin karensu da babbaka a masallacin juma'a malam a tashi ana tsinewa abubakar da umar ana kabbara a wannan jihar wannan ai abin kunya ne ai bai kamata ma a faɗa a jiba wallahi a wannan jihar kuma har an kai kwarin da misalin yaro bai san komai ba zai iya tashi ya miƙe ya ce ba haka bane ba daidai bane lalle waɗannan mutanen ba mutanen kirki bane fi sabilillahi fa to shi yasa yau ina mana albishir yau an yi fatahu filiya eh kun san akwai fatahu maka ko to an yi fatahu filiya mu da yau mun je mun farke ta da taimakon Allah da izinin Allah da ƙarfin Allah mun farke ta kuma mun faɗi gaskiya kuma mun yi wa'azi kuma a kofar fada so yanzu hanya ta yi laushi saurabi in kuma aka bari shikenan su ma za su je su ta gayyato mutanen su abinda duk aka yi su zo su warware shi su ta gayyato mutanen su zo su ta lalata kwakwalen mutanen wallahi akwai kasar gumin mai zagi da la'antan sahabban bayan an gama wa'azin wadda za su yi hayaniya sun yi hayaniya su biyo mu yayyana Allah muku albarka Allah kiyaye hanya Allah sauke ku lafiya mun gode Allah ya muku albarka wanda yana cikin masu tsinewa sahabban da la'antan su ba Allah ya sa ya fahimta ya gane fi sabilillahi so wajibi ne kar mu zauna akwa local government tana da tasiri a Gombe state gaba daya so ya kamata ku dauki wannan credits din duk kuma wanda suke da dama na ilimi amma ana ba da shawara duk wanda zai shiga kuma ya kimtsa eh ai gaskiya ne a kimtsa sosai a bincike mai kyau ba ai yanzu an daina faɗa ai ko ba haka bane tunda an ce ai za su mana hayaniya muka ce ai ba faɗa ai ai karatu ne ai ilimi ne ya taho yana hayaniyarsu kaza kaza kaza ni dai ban bi shi da abin nan ba tunda ni alhamdulillah irin waɗannan kam shekara shekaru ana ta fama da irinsu in ka shirya bismillah ai shi ba malami ba ne kaza na ce to ka je ka nemo malamanka ku tattaro da littattafanku da malamanku da shibohinku da komai sai ku taho nan ku zo muna nan kuma muna tafsiri ga masallacin mai martaba nan fada shine na kowa da kowa ko kar ma a ce mun je wani guri an dau site sai mu samu alkalai a samu wasu malamai ba ni ba su kuma su gayyato nasu malaman da takardunsu ina nan ran ashirin da bakwai zan bar garin nan so saƙo ya ishe musu in dai akan zagin abubakar da umar da usman ne to bismillah ba alfahari fa nake ba ba ilimi ne da ne ba ba da komai amma iya dan abin da na sani zan kare abubakar zan kare umar zan kare usman insha Allah bi mashi'atillah ta'ala so mun ba su talla muna nan muna jiran su mun ka gaya musu kuma sun ce a ba su dama mun ce kuma mun ba su dama kuma muna nan muna jira a kawo goron gayyata namu nan za mu haɗu insha Allah kowa ya je masallacin fada a haɗu bi su zo da malaman su da komai da komai a yi kul hatu burhanakum in kuntum sadiqina yayin da aka yi wannan din kaga aka zo aka farke gaskiya aka fede ta aka yi bayani dalla dalla to kaga shikenan kuma rana ta fito hantsi ya leka gidan kowa an gane kowa an fahimta so amma ni ina ba da shawara ko su zo ko ba su zo ba mu yanzu yan wasa ce mu koma mu koma to mun koma za a ce mun yi tsokala ne amma yanzu mu mun je mu mun je so muna jiran su zo kuma mun bada za mu bada jami'an tsaro ma a sanar da jami'an tsaro su zo ai ana debate ai ko kwanan nan ma yanzu bayan sallah muna da debate da za mu je inugu da da wajen pasto wajen guda goma sha biyu wallahi daga kano za mu tafi a karkashin wata tafiya da muke tafiya irin wa'azuzzuka da ake a kudu debate su suka aiko ni din nan nayi magana da pastor babban pastor kuma a can mun gaisa da shi yace so we are waiting for you malam nace insha Allah we are ready we are coming kuma za mu an an an an an hayi wuri za mu kama haya wuri da za mu ba da kuɗi wajen dubu ɗari biyar da hamsin babban hall ne da jami'an tsaro da gwamnati duk an gaya musu an sa hannu an yi komai kuma za a je a yi debate ɗin so yanzu ilimi ake ba wani matsala abinda ka sani ka faɗa kowa ya kare kansa ba wani hayaniya ba wani ba kawai da zai zo "Ooh," yana hayaniya an daina wannan gaba daya kawai a kawo hujja kawai so wallahi wannan gari yana da buƙatar taimako ni wallahi tausayawa yaran na yi sosai tausayawa shi yasa kuka ga na jaddada sanarwa kuma wannan tafiyar da mu ta yi kwari inda yau jigari jigari muka tafi ina jin da kun ji watakila motar malam ta dawo an yanke mata taya ko na abu amma mun dawo lafiya kalau da dukkan karfi da taimakon ubangiji tabaraka wa ta'ala muna neman Allah ya datar da mu Allah ya taimake mu kuma kiran da muka yi da Allah ga kungiyoyi masu wa'azi da sauran malamai Allah ya sa sakon ya ishe kuma muna fatan za a shirya wa'azuzzuka zuwa wannan gari na filiya don suna son addini sarkin mutumin kirki ya ji daɗi ya ta addu'a ya ta fatan alkhairi amma an bar mutane a ƙauye wasu suna shigowa fa masu zuwa su halakar da su din fa daga wani wuri suke zuwa ba 'yan jihar Gombe bane Allah baki ne wallahi daga wani guri suke zuwa hayo su ake ai yau din ma da aka yi magana ai sai mu kira malaman mu to ku je ku kira su su taho ni bako ne su ma baki ne sai bako da bako sai a kara a buga a gani ba alfahari bane astaghfirullah wa atubu ilai Allah ya bamu dacewa Allah ya taimake mu
mala Allah ba da lada a wannan yace yana neman addu'a ne ok tana neman addu'a ne cewa shekaranta goma ba ta da lafiya da fatan Allah ba ta lafiya wannan shi kuma yace iyayensa ne su ma suke hali na jinya sannan kuma kannensa sun shiga wani hali wanda ba sa jin magana yake roƙon malam da sauran 'yan uwa da a taya su addu'a wannan kuma yace ah, yana neman a taya shi da addu'a ne domin Allah ya raya shi ya kuma kashe shi a cikin ah, imani da a cikin wannan addini Allah ya kashe mu a ciki baki ɗaya to jama'a muna neman Allah ya karba addu'o'in mu ya yafe mana zunuban mu ya sa mu cika da imani abinda muke faɗa na daidai Allah ubangiji ya bamu lada ya tabbatar da mu akai wanda muke kai na kuskure ubangiji Allah ya nuna mana kuskure ne ya bamu ikon gyarawa Allah ya bamu zaman lafiya wannan ƙasa ta mu kuma ya tayar mana da alheri ya tayar mana da alheri ya tayar mana da alheri ya kwantar mana da sharri duk abin da zai sa mana damuwa ko bacin rai ko shiga uku Allah ya raba mu da shi Allah ya ji kan iyayen mu ya ji kan malaman mu ya ji kan magabatan mu ya sa aljanna ita ce makomar mu سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين